الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar alhamis ce wadda ta daidai da sha uku da watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin daidai da uku da watan septemba shekara ta dubu biyu da tara wannan shi ne kasan na sha bakwai daga cikin jerin biyar karatuka littafin tahzibu kitabu tauhid na ibn al-a'imma al'imam ibn Ubayyin Allah madaukakin sarki ya fata mishi littafin da addoktor samir ibn amin al-zubairi ya yi tahaddidi kuma ya ta'aliki a kan shi idan ba a manta ba kamar yadda muke bayanai a karatuttukan duk da sau gabata cewa asalin yin karatu da duk da bayanin da dangane da hanyoyin da ya kamata a bi a san Allah sun yi na hakika mun karanta har zuwa babu na sha farar ruba mu tashi babu na ashirin babu zikri sunnatin sunnati babu da ke bayani akan sunna ta takwas abin da yake nufi da sunna ta takwas ana hadisi na takwas yadda ke bayyana wato wani bid'a annabi da halittu na hanzar da jalla ya bayyana wannan hadisi zai bayyana karara cewa Allah ne ya ciwo siffa ta wato wanda muka tabbatarwa a baya da ayo da hadisai cewa yana da hannaye guda biyu kin tafi na da nuna kuma dukkan hannaye guda biyu ana kiran su damar la wa fara da khaliqin azza wa jalla ba a cewa Allah na da hannun sa biyu idan ya fara domin ita wannan ne su fata na khaliqin da tana daga cikin siffa halittu waɗanda na ƙasa akwai da ƙasa a ciki فجنه ربنا عن أن يكون له وصار أن ربك أنه أتينا بحمل الجبي منه الدليل على أن قوله عز وجل تعالى الدليل أكون سوى وأن يكون بل يداه مبسوطتان كان له أن أشهد أفك أراد أن يرجل باليدين اليدين ألا يمشي هم يريد وهم يريد نفي لم يكن تولدعون إني بلا تنبحت الجهمية المعطرة من يوم الجهمة ويأم بفكر وعقيد شكوه الله فكر هكا عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله آدم أبي هريرة يقول ليس كنا أن نحقق كن فوتها لآدم ونفخ فيه الروح كما هي مشغولة الأصل في أن آدم يوحي شعره فقال سيدي الحمد لله من غير الله فحمد الله عز وجل بإذن الله تبارك وتعالى من الله يكي سيد من النبي آدم يا جود وألا بإذن الله بي فقال له ربه سوء إبنه يكيد شيء رحمك ربك الله يا آدم إبنهك ألا يجئنك وقال له يا آدم سوء أما يكيد شيء يا آدم اذهب الى اولئك الملائكه تقول ان انت ايمنا في الملائكه اذا نظر اليهم بناس لا تعلم تجمع بينه فقل لهم السلام عليكم كذلك تقول السلام عليكم فقالوا وعليك السلام بيجي السلام عليكم كيف وعليك السلام كم امس يتبقى غريبا ثم رجع الى ربه عز وجل سيدعو الى شيء فقال سوء الله يكيد شيء هذه تحيتك وهي تكبوسيك وتزويك وتحية بنيك وبنيه كما يمنع إتك بوسير رأيك بكما سنين ملائكو إسو إسو إتك إرهن بوسير تاسو وكما إذن كأرى أمين أمين حديث نتي في إسارة ثبتنا نشيني الله ملائكين سرقيا يعني ملكي عن بآدم فمن يدير عن شري فمن سيئة شعر بأتشارة تلك الحمد لله ومن يتسلسل من الأتشارة إذا كنت أتشارة من ذريتي يا يقول بسيط الحمد لله سنكيكم بكيكي سوراري كيكي بكيكي سوراري كيكي يا رحمة الله الله يجب أنك الله مك رحمة amwalakum Allah ya shiryar da ku kuma kuna ainihin kyautata bayan ku wannan ɗaya daga cikin kenan to ba zai shi ainihin a kiyaye wannan madadi ne na addinin musulunci amma da an yi wannan mutum da aka shaya su ya shiru sai kuma waɗanda ke zaune su suke mishi sannu sannu wannan ainihin al'ada ce Allah ya kyauta to idan mutum da ke alhamdulillah ba za ka ce mishi yarfa maka Allah ba tunda ainihin bai buɗe ƙofa ke mishi wannan addu'a din ba to sannan sallama assalamu alaikum haka ake sallama ta kiyaye ba a cewa salamu alaikum ba a cewa salamu sai dai assalamu assalamu alaikum ba kuma cewa salamu ba a cewa salamu alaikum ba a cewa salamu a sa ainihin shadda akan yau sai dai assalamu alaikum kowa ya iya haka kuma ya koya wa ainihin ƴaƴan shi sannan idan aka mutu sallama za su iya cewa wa alaika salamu za su iya amsa mutum da bamirin shi kadai za kuma ki iya cewa wa alaikum salamu da bamiri wanda ke nuna suna da yawa dubin da biyan da aka fakan Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce lahu da adamu din wa wadahu wa wadahu maqdubatani Allah ya dinkule hannayen shi guda biyu sai ce annabi Adam اختر أيته المشئتة ذاتي يد كسودة بتكين هذا من هن هاي بلادي ومن دليل أكن الله أنا بهن هاي بلادي ذا شهر الله من كأن ذا آدم سيدي إلى هن هاي بلادي تو أن ذا آدم وذاتي إيه بتكين قال اخترت يمين ربي سيتي تنازع بالظهر إذن جدنا وكلتا يدي ربي يمين مباركة yanzu Allah yake tare da cewa dukkan hannayen Allah guda biyu kowace dama ake kiranta amma a damar kuma sai annabi Adam ya zaɓi damar ɗin sunna da fataha da annabi Adam ya zaɓi damar ɗin sai Allah ya shimfiɗa ya buɗe hannun fa'iza fiha Adam wa zurriyatuhu sai da ainihin Adam ɗin ne da zurriyar shi a tafin hannun Allah na dama gaba ɗaya Allah ya dunkule su فقال في أولين يتي أولا ما هؤلاء yace wannan sabani ne wato waɗannan su ne zararun da zurriya ke kamar wasu halittu ne waɗanda su ne ke halittu su ne ke wakiltar annabi adam da ɗayan shi gaba ɗaya a tafin hannun allah madaukakin sarki kama ko allah yace ha'ula'i zurriyatuk waɗannan zurriya ka da ƴaƴanka ne da jikokinka da ta taɓa kuma har zuwa tashin duniya فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه فإذا كل mutum ɗaya daga ciki. a tsakanin idanun shi guda biyu an rubuta ainihin adadin shekarun da zai yi wa idan su yi rajulun abya'ihim sai zama daga cikin su akwai wani mutum wanda doshin shi ya fi haske ko kuma shi halittar shi ta fi haske ainihin abya'ihim ko kuma yana daga cikin waɗanda suka fi kowa haske lam yuktan lahu illa arba'in sana amma wannan mutum cikin halitta adamu a cikin halitta ya'an adam sai zama shekara arba'in aka rubuta mishi zai yi فقال سيعني بأرضك يا رب من هذا يا أبنجد ومن كنت عملي قال فيك هذا ملك داود ومن أنك من النبي داود وقد كتب الله له عمرا أربعين سنة أما أرد تعمل شيئا شكرا أربعين دين قال عمرا سأيعني أهل بأرضك يا أبنجد ذهب في عمري فإذا لك شكرين فقال وأنا داود إنه قال sai ainihin Allah yake zarkan lagu kafartu to ainihin abin da ya riga na rubuta kenan kada sai yake fa inni qad ja'altu lahu min umri 60 sana sai annabi adam yake to ni kuma daga cikin shekaru na na dai ya dan na Dawud shekara 60 na ƙara mai madadin 40 da wani ya dari kana sai Allah yake anta ya baka kun to wani na rubuta ka amma dai ni abin da na duban maka kai za ka shekara dubu ɗan ka da miji zai shekara arba'in amma tun da ka ce a cire sittin to za ka shekara ɗari tara da arba'in kenan ɗan ka da miji zai shekara ɗari kuma shi ke sun ma askana bil janna Allah yake sai Allah ya zauna da shi annabi Adam a aljanna ma sha a gargadon shekarun da yake ya zaunar da shi sun ma ihbita minha sai aka fito da shi Adam daga aljanna وكان آدم يعد لنفسه لأن آدم ده كان شيء ترجع شيء طريقة شيء ترجع عشان شيء ترى هو جاي فأخرج ملك البيت أنا ليس ملائكة ملك يعوزون شيء أجل يعي فقال له آدم سي آدم يتي قد أجلت كاي جزاوة لوكتي بيبا قد كتب مني أي أرغي تاني أو رواية أليس كتب الله لي ألف سنة ba shekara ɗari aka rubuta ni ba ai shi ne kad kutiba li alf sana an rubuta mini shekara ɗari har yanzu da take alaifa kataba Allah ni ko ki karanta alfa sana nan kuma ba Allah ya rubuta min shekara ɗari ba an yi shekara dubu ai shekara dubu aka rubuta mini gani kana mala sai na ka yake yake haka kuma yake wala kuma ka da an talibin ka da ayi da mun na 60 sana amma kai kace a kwashi shekara 60 a ba dan ka dawo kala sai adam ya ce ni ba an tuni ban yi haka ba sun hada shi ke ni sai adam ya jayayya fa bi hadar zurriyatu dan haka zurriyar shi ma sai suke jayayya sai ki ki ba su da Allah ya rasa da hannun gaba da naira da ashirin gaba gaba gaba bayan kwana biyu haka za ka ce ki ba da naira ashirin ki ce la ilaha illallah ki kuma ki ki ce yaushe kika ci ba shi to gado ne gado ne musu gado ne na ɗan adam annabi adam haka ya yi musu sabbin da bin hannun ya ta da zuriya shi ne suka yi ɗan musu wannan kuya annabi adam ya yi mutuwa saboda an yi alƙawari da shi cewa kai ya sake ya ci wannan bishiya sai ya mutu sannan su yi da zuriya ta da su zuriya shi ma suke yin mutuwa sannan da ɗan to tun da wannan rana ina da kitabu ya shudu da sai aka yi umarni da duk sanda mutum ya wata magana a rubuta a kuma kafa shaida saboda wanda ya jayayya a ƙasa a ce ta ga inda aka rubuta ta ga mun ta fasa hannu da wannan da wannan da su yanke da su yanke su yanke su ne shaida in kun fahimta jama'a wannan hadisin abin da ya san mana ne kawo mana shi don ya tabbatar mana da wannan magana ta cewa Allah yana da hannaye ga shi da Allah ya dunkula hannaye guda biyu ya ce wa annabi Adam ya zaɓa Adam ya zaɓi guda muka ji irin tarihi amma kuma wannan hadisi ya ɗauko mana tarihin wasu abubuwa masu ɗimbin yawa shine ashe Allah maɗaukakin sauki tun kan ya halittu mu da zai duniyar nan kuma an rubuta mishi adadin shekarun da zai yi ya rage kawai yanzu muna tafiya ne a ƙarƙashin abin da Allah ya bayar tsara mu na biyu ke ni bi wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa Allah maɗaukakin sauki yana turo mala'ikar mutuwa hatta da annabawa kuma kamar yadda wannan ya faɗa mala'ikar mutuwa sun yi shi kenan malakul mauti wani azra'ilu da wasu ke cewa ba azra'ilu ya zo a cikin old testament ne silahadin kabu a cikin bible ya zo amma sunan da allah ya faɗi a cikin alkur'ani shine in ya tawaffatin malakul mutum da zu yukila hukum ka faɗa wa jama'a cewa mala'ikan mutuwa wanda ake wakilta muku shi ne zai ɗauki ranku don haka sunan su kenan malakul mauti haka qur'ani ya tabbatar da shi haka hadisi ne ya tabbatar haka hadisin bara'u dan azib na wanda al-imam Abu Dawud da Bazzar suka rawaito cewa idan ajali ya zo wa mutum ne musulmi sai ainihin wato mala'iku da suke rako mala'ikan mutuwa sai su zo sai su kewaye shi yana ganin su iya gani ana cikin haka annabi ya ce sunna yaji'u malakul mauti alaihi salam sai mala'ikan mutuwa sai ya zo ya zai habudu kan wannan mamaci wanda zai wasu sai ce ayyuka nasu tayyiba ikhriji ila rahmati wa ridwana min Allah kun ka mutum haka ya wannan rai mai albarka fito zuwa ga ainihin wato rahama ta ubangiji da kuma yarda Allah dan haka mala'ikan mutuwa sunan shi kenan mala'ikan mutuwa qur'ani da sunna ba azra'ilu ba kullum mutum ya azra'ilu shi ne wajen da abubuwa waɗanda ba tabbata sannan wannan duk da aka yi wata magana ce a yi ƙoƙari a rubuta ta don haka a ƙa'idar cin bashi ku kiyaye ke da kika ci bashi ke ce za ki rubuta sai mu ki iya rubutu ba saboda gobe in aka zo kina neman ki musu a ce wannan ba rubutun ki ne da ke jama tare da cewa wato wakaha rashin kunya da rashin tsoron Allah ta dan adam ta mutu haka da mu yau shekara goma sha tara a miliyan na aka yi cinikin gida da ma ni ne nake karɓar kuɗin daga hannun mai su in ƙirga kuɗin ne in ƙirga su sai in danka wa wanda zai siyar da gidan yayi rubutu bai iya rubutu ba sai aka ce ni irin da rubuta rubuta a karanta mashi a sa hannu a wannan lokacin na jin bayan kamar shekara biyar fa sai zo ya musu da aka ambaci sunana na sai ce shi sun bai na san da bai taɓa ganin ba da aka ja da yaran sai mutu a ƙarya ne yana yana aka ce na can in the police custody yana wurin ɗan sanda muka je aka fito da shi ana biya da shi gina sai da aka biya ya rufe ana ba wata mala ana ba wata mala na ce a a tsaya ɗan sanda ya ce mishi baka san wannan da ya ce ana san shi ya kuke yi cewa makwabcin mu ne ya ce a ba haka muke mishi babu abin da ya taɓa haɗa ko ya ce eh sai sai gida a hannun mu shi ne na ya rubuta shi ne ɗan sandan ba bahaushe ba ne ce Allah tina maka albarka shi ne ya hannu tukun shi na yi malam sai fito gaba da shi ku duba irin wannan jama'a nan ne ya kamata ba kamata musulmi ya tsaya akan gaskiya gaskiya ce guda ɗaya ce amma kuma akwai nisan wani da yake yana faruwa ne da gangan kamar wannan da muka da misali akwai nisan wani da yake faruwa saboda mantuwa ina fata an gano akwai lakcoci da misali a tudu gaba a sannan ka ya kamata ka samu kasosiyar su ina lakcocin akan mantuwa ne da kike mantuwa me ke sabbaba mantuwa waɗannan hanyoyi ne ɗan adam zai biya ƙarfafa har da shi ko kuma waɗannan hanyoyi ne ɗan adam zai bi a wajen wato Allah ya raba shi da cutar mantuwa tare da cewa mantuwa sharri ce amma akwai kuma mantuwar da take alheri ce domin ba don wata mantuwar ba ba tun duniya ana nan ana ta rusa kuka shi ne wanda uwar shi ta mutu ba tun har yanzu bai shiru ba wanda idan shi rasu ba tun har yanzu bai shiru ba yaron da zai so man ja kwalbar ta fashe ba tun har yanzu bai shiru ba to amma saboda mantuwa alheri ce kun ga manta ko to mantuwa ainihin wato alheri ce a irin wannan hali amma akwai halin da kuma mantuwa take jawo mutum musiba ka haddace alqur'ani ka zo ka manta ka haddace ilimi ka zo ka manta to akwai kuma inda mantuwa za ka saka ka a rikici ka ci bashi mutane a gora mun karɓe ka ce kai ka manta ka za ka za a yi rikici da kai idan haka dai ake so a rubuta a kuma ainihin kan hashe ba wannan hadisi sahihi ne kamar da muka ji ibn kuzaina ya rawaito shi haka ne ibn hibban ma almajin shi ya rawaito shi daga gare shi amma ya taimaka قال هذا من حدثنا ابو هريره رضي الله عنه حماد بن مسلم وعن ذهب ابو هريره يضام العباري فذكر اخبارا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ابو هريره يوفى الى بارين بسيوا بدع النبي صلى الله عليه وسلم سوى عن واتي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يمين الله ملأ ابو هريره يوفى من ذا الله يوفى هم ان اتكئك بالهول او روايه من الان هم الله تكئك بأوله الهول من آه kamar tazki a ainihin wato abin da ta'anifi ne a tazkiri ke na ko a ta'anifi shi ne mal'a mal'a kuma shi ne tazkiri wato an mai da kalmar namiji ne ko mace kai mal'a hannun allah a cike take ko kuma mal'a a cike yake ma yajibuha bifaqatin siyarwa ba ta karar da ainihin hannun allah maɗaukacin sarki صحاء بالليل والنهار هم الله الهير يجدد دور درانا ما يروى إيكي أما دارا لجوا الهير يجدد دور درانا أرأيت من أنفق بكبئر قبيبون دا الله يكير من خلق السماوات والأرض تنسد دا الله يحل تسمى ميدك أسا الله يكي تكير وهيكي تألغيري أما هل يزهن الله بيك آردا فإنه sun bar Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to a ƙarƙashin haka lam yazid a wata riwaya lam lam yanqus ma fi yaminihi abin da ke cike da hannun Allah din nan da ba zai taɓa raguwa ba tun da ya halitta yake cewa abin da ya ragu da kuma da zai ragu ba kana annabi ya ce wa arshuhu ala ma'i al'arshin Allah tana sama ruwa wa biyanihi a wata riwaya wa biyadihi al-ukhra al-qabd sannan kuma ɗayan hannun Allah maɗaukakin sarki ya danke yarfa'u wa yarfudu da wannan hannun yake ɗaga wanda ya so ya ɗaga da kuma durƙusar da wanda ya so ya ainihin wato abin ya ainihin wato da alherai ciyarwa ike ta yi ciyarwa ike ta yi ɗaya hannun kuma da shi yake ɗaga mutane a ilimi da mulki da daraja da martaba a nan kuma yake dakatar da wasu a ilmance ko a daraja ko a makamantan haka ana ɗaukakin sarki ya taimake ni wannan hadisi al'ummar buhari da muslim duk sun rawaito shi haka al'imam ahmad don haka waɗannan hadisai suna tabbatar da cewa allah maɗaukakin sarki ina da hannaye bayan hukun sunan tafi haka tasbitin yadda allah jalla wa'ala babin da ke bayani akan an hukun hadisi na tara wanda ke tabbatar da hannun allah mai biya da ɗaukaka haka malaman farko suke za su ta kawo hujja har sai ta gamsu cewa eh yanzu bayan malam hajjar mana ruwan ayoyi a baya domin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam ne kuma yake ta kawowa وهو الإمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله غرس كرامة أهل الجنة بيده أما هذا كان سيدي وأهدف كرامة جرمة بأوكتها من الجنة بهاي شيء lokacin alaiha sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ainihin stampin a kai wato ya sa hannu a kai wannan sanarwa ce annabi sallallahu alaihi wa sallam yake to idan hadisin akan haka sai ne yace an sha'abi daga al-ummi sha'abi qala al-ummi sha'abi yace سمعت المغيرة بن شعبة على ابن البرد نادر المغيرة بن شعبة ولا وقت من بني شعبة جوارنا قال يوسف قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن موسى سأل ربه عز وجل فقال يا رب أخبرني بأرض أن الجنة منزلة النبي موسى يقول إذن نبوتي يا الله كمان العبار يعني يوسف يا صنم نقي نقصى الجنة وفي الجبل نقصى halin mutu karanci a aljanna wani ne zai samu wannan halin قال سيتي هو عبد يأتي بعدما يدخل أهل الجنة الجنة والدار من تكون دارنا في أن الجنة في الجنة شداء الجنة كفر فنسيه فيقال له سيأتي بشيء ادخل الجنة في شداء الجنة فيقول كيف أدخل وقد سكن أهل الجنة الجنة لا يا بن شجاع فإن هذا شجاع باين إن الجنة في الجنة شداء الجنة wa akbar min manzila ko kowa ya samu mazauni ya zauna kowa ya samu nashi gidan wa akhabu akhadatuhum kowa ya dauki muqami da darajojin da aka bashi sai ya kana da sai a ce da shi ina tarba an ya kuma laka misli ma kana mulkin mulkin dunya ba za ka ji daɗi ba ba za ka yarda ba ai ba za ka yi farin ciki ba ta shiga aljanna aka ba ka matsayin mai sarauta ɗaya daga cikin masu sarauta aljanna wani sarki ne kuke tunanin ya kai ya koyi a duniya ki ce annabi Sulaiman ba sarkin da ya kai shi tun da aka yi duniya ba a taɓa samun sarki irin shi ba to wannan matsayin shi ne matsayin da za a ba mafi ƙarancin samun aljanna ina ta an gane Muhammad ya ce sayakun da na'am sai ce a an aka ba ni matsayin sarki irin babban sarki na duniya na tarihin da farin ciki Muhammad sai Allah ya ce an haifar da an da kuna maka musulun na kama a ni na da tsako ni a malakai ni ni mulkin duniya da to ba za ka farin ciki ba aka ba ka muƙamin duniya sarakunan duniya أترضى أن يكون لك مثل ما كان لثلاثة ملوك من ملوك الدنيا لا تفرن تكون أكباك أبن يكون درجة في سرنسة بلا أسر لكن في سرنسة الدنيا قال رب ربي تسيرك يا إذن بدني ربا قال في الله يتير لك مثله وأن باك إرمي مقام بما سسروتا إكو نبيرها ستدشي ومثله بكل ممكن شيء بإن شهر ويوم kuma ina kenan shida kenan ko sannan wa asharatu ab'asu zalika da kuma yankin haka so goma so nawa kenan sittin kenan yanzu dan Allah ka sami sarauta ka bazu ka mere irin ta Annabi Sulaiman da so sittin kuma a ce kai ne kana kan aljanna ta iya yawa ne ce an yi ko haka aka bani ya isa a'a kan ki faɗa haka in ta shi roƙon Allah aljanna ba a roƙon ƙarama babba ake roƙo alfirdaus al'ala haka za ki ce allahumma adkhilni alfirdaus al'ala Allah ka shigar da ni firdausin nan da take kai ne ta fi kowace in kika tashi roƙon Allah kuɗi kake roƙi Allah ba ki dubu biyu ko dubu uku ki roƙa da yawa Allah ba ki da yawa duk abin da za ki roƙa a wurin Allah ki roƙa da yawa wa zalika fihi to shi ne ko kuma Allah madaukakin sai annabi yake bayanin cewa wa zalika fihi mustahat nafsuka a'a Allah ne yake cewa wannan baya na shi to wa maka ko wa maka fiha mustahat nafsuka kuma duk abin da ne yake sha'awa to za ka samu ainihin a cikin aljanna din wannan maka ainihinka sannan duk abin da idan ka ainihin zai ji daɗi ba a baka قال يا رب سيك يا ابني فأخبرني بأعلاه منزلة فأمن حسيت يا الله إنك كابن لابار وندي في كوة أنت فن مطيع الجنة في أنت فنك أن وانين وزكين فن مكي أو فكم مطيع الجنة كان فوتي هذا أردت تدع ما وانا تكي لكي من تكي لكي تكي فسنك أخبرك تهم ما كالعباري wani sai ce garanti karamar kafin biyadan da hannuna na dasa wa ɗan aljanna darajarsu mahallin shahid kenan da hannuna Allah yake magana wato yana da hannu kenan wa hakamtu alaihi sannan ya sa hannu akan hannun ainihin daraja da nasa musu lam tara da aini tun da ido yake bai taɓa ganin irin abin da ke aljanna ba wa ma tasma'u bihi irin tun da kullum ke bai taɓa jin labarin irin abin da ke aljanna ba wa ma yahtiru ala qalbi basharin tun da zuciyar ɗan adam take ba ta taɓa tuno abin da ke cikin aljanna ba Allahu akbar Allah ba mu aljanna da ma'anin ya yayi nisa rai wa misdaqu zalika fi kitabillahi azza wa jalla ga ayar da ke tabbatar da haka ma a cikin ayoyin alqur'ani Allah yake fala ta'amal fala ta'amal nafsun أبعثي له قرة أعين أي zuciyar ɗan adam ko ran ɗan adam bai san irin abubuwan alherai waɗanda ba su sanya wa idan shi su sanya mishi rai a aljanna ba jama'an da ya kano ya amale na sakamakon aikin da suke aikatawa ashe kun ji ba a samun aljanna da darajar nince ɗar yanci ko ɗar wahane ko nune wahane ko ni a'a ana samun aljanna ne da ayyukan alheri da aka yi يمكن أن الجنة كانت يأتي من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن والتي مثل اللاهرة في سير أيك اللاهرة كمن هذا إيمان بأهله من عندك مصار يسمع الجنة ألا يفهم ويزيد مش يفهم وإذا مشي فيتبت بك يا أيك تأيك الهين فكانش لألا ya aikata aikin alheri tsakanin shi da jama'a ya aikata aikin alheri tsakanin shi da hatta dabbobi da ƙwari don ki kiyaye in kika zalunci wata dabba ko kika zalunci wani ƙwaro to akwai matsala duk sallaki duk biyu iyaye duk kula da haƙƙin maƙwabta duk yadda kike bai wa ɗayanki tarbiyya sai wajen kin zalunci ko da muhimmi ne ko kyanwa ce domin annabi ya ba mu labari cewa an kai shi gidan wuta domin ya je ya gano abubuwan mamakin Allah a ciki sai samu wata mace ga ta kyanwa tana ya kushinta a cikin a cikin wuta yanzu Allah yake lafiya wannan matar kyanwa ta ce ya kushinta aka ce mishi ai ta ɗaure ta ne tana kiwon ta baka sake ta ta je ta nemi abinci ba ita tun baka kawo ta ba ta da hannun na ta kashe ta shi na ka ɗauki wannan kyanwa mage kuya fa aka kai cikin gidan wata tana azabtar da ita sai ki tsaya ki nagari ya yaro ne uwar shi ta mutu sai idan sai ya je ya aure ki sai kika zo gidan kika same shi maraya kenan ko sai kika fara azabtar da shi saboda babu uwar shi a gidan ko kuma an uwar shi ta fita sai kika ainihin tafi kika je kina azabtar da shi sai ki dubi wannan halin ki gani wancan mage ce fa mage ce aka azabtar da ita amma mata aure ta shiga wuta saboda ta azabtar da ita yanzu kuma ɗan mutum wanda kike azabtarwa ko ɗan mutum wanda kike azabtarwa to sannan kuma ta wani ɓangaren kuma ku duba ku ga ga wani hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana kariya ce take take cikin tafiya sai ta ga kare sai ta sai ta ji kishirwa sai ta shiga cikin rijiya ta sha ruwa ta ƙoshi da ta fito sai ta ga wani kare yana jin kishi har saboda kishi yana cin ƙasa kowa ya san kare ba ya cin ƙasa to bala'in da ya sa ce ga kare ke cin ƙasa bala'in ya kai matuƙa sai karen nan ya tausaya ta tausaya wa karen sai ta kunna cikin rijiya sai ta cire takalminta sai ta ciko shi da ruwa sai ta zo ta buɗe bakin karen nan ta rinka ba shi ruwan nan har ya sha ya farfaɗo Allah ya shi mata albarka ya yafe mata zunubanta sannan ya ba ta aljanna kuma وآخرون خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا تارميجin aiki can karin sunan kuma ta aikin alheri haka Allah an ya afu anhum sai Allah ya ce mata haka abin yake tare da cewa ba buɗe kofa muke akan cewa to ki je ki yi barna ko ki je ki yi aikin alheri ba amma abin da muke cewa in haka ta faru fa ana cewa Allah ya ce wa rahmatu wasi'at kulli shay'in rahama Allah ta yalwaci komai shi yasa wata rana wani na ganin shi ustazu ne shi ne ibada ne shi malami ne mai tsoron Allah sai dubi wani wanda shi ba shi banzan gari da bai damu da ibada ba ne sai ce wallahi Allah ba zai gafarta maka ba sai Allah ya ɗauki ransu nan take gaba ɗaya ya ce kai ka dubi bawa na ka rantse da Allah ka ce Allah ba zai gafarta mishi ba wani kai yake to na ɓata ayyukan ka gaba ɗaya na saka ta a wuta shi kuma na ba shi aljanna don haka ku kiyaye jama'a kar ku ga kana karuwanci ki ce wance ɗan wuta ce a'a sai ki mata fatan Allah ya sa ta shiru Allah ya sa ta gyaru kuma yaya za a yi mata wa'azi a ayyana ya lalace yana shaye-shaye sai a fatan yaya zai ya gyaru yaya za a yi mishi fatan alheri saboda ita aljanna jama'a ba kamar kasuwar sabon gari ba ce kasuwar sabon gari ya kai haɗa ma ana raba rumfuna kai nan na ka samu saboda in ta cika ba za ka samu ba haka ne ko ba haka ba to aljanna ba haka take ba aljanna ce wa kullum da na ya samu Allah yana da inda zai saka kullum sai da karki taɓa fatan sharri da ai ai in Allah ya zo cikin shi da wuta karki irin haka kowane musulmi fatan alheri a duniya Allah ya kai shi aljanna in Allah ya saka duk ƴaƴan Adamu a cikin aljanna gaba ɗaya kuji in Allah ya ɗauki dukkan aljanu ya zuba su a cikin aljanna aljanna ba za ta matse ba aljanna zunfa haka za a zauna rana rana kowa a wadata zai zauna wuta ce Allah ya yi ta ƴar mutsira don a yi tabbar mutane a ta shaƙura mutane saboda dama nan gidan shan wahala ne shan ne izin yaran ma'ana kurkuku ne Allah madaukakin sarki ya tattala don ya azabtar da mutane amma aljanna wurin jin daɗi ce ku dubi dai talakan gidan aljanna ko san wannan a cikin wani hadisin bukhari mu za Allah bayyana cewa shi ne mutumin da tun da yake bai taɓa ayyuka ainihin na alheri ko ƙwaya ɗaya ba to amma kuma sai aka yi gari zunuban da yake da su babu shirka a ciki Allah da kai sarki ya kai shi ya azabtar da shi a cikin gidan wuta sai aka fito da shi da aka fito da shi yanzu an gama ba shi azaban laifin shi amma ba shi da lada ko istighfari ɗaya bai taɓa yi ba ko sallah raka ɗaya bai taɓa yi ba tun da yake bai taɓa yin alheri ƙwaya ɗaya ba cikin sharri amma kuma daga cikin sharrin babu shirka tun da babu shirka za a yi mishi azaba da gargado yadda aka so sannan a fito da shi aka fito da shi to aljanna kuma sai da hali shi kuma bai da hali bai da komai yanzu ya za a yi kenan yanzu Allah yake sai aka jefar da shi a gefe guda ga shi nan haka shi dai an baro wuta shi kuma ba a shigar da shi aljanna ba shi ne sai a juya fuskar shi sai kalli aljanna ya kalli beautification da abin nan da ado da kawa da kyale-kyale kamshin aljanna ya jifu mishi ya ji soye su wani aljanna mana abubuwa suka taso ji su ne su ya yinka bin aljanna da duk labarin mutu yanzu sai hankalin shi ya tashi kai can dai sai yin yankuri ya ce ya ubangiji kar ka bani ni in zama ni ne na tsiyaci duk duniya dan aljanna kowa ya shiga ya Allah ni kadai ne a filin alkiyaman nan na dare ni ko kuma Allah ka ji tausayi ni ne sai Allah ya ce me kake so sai ya ce ba abin da nake so sai a nuna arziki akwai mu kofa aljanna kai in aka jefar da ni ni ya ishe ni Allah ya ce ka alƙawari ce na rantsi da girman ka billahi allazi la ilaha dukkan rantsuwa sai Allah ya ce an gama ku kai shi sai kai shi kofa aljanna ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya shigar da mu aljanna gano mu din da muke son mu ci daɗin gaskiya saboda Allah muka shiga aljanna aljanna a cikin mu ya rufe wani da yake son ci ya fi shi kenan mun yi na son mu ci daɗi ina son son mu ci daɗi ɗan da gaske tun da wani adam abin an halice shi aljanna an halice shi ya rawa aljanna to sittin mu akwai son jin daɗi to ya za a yi jirgin na gaba yanzu ba ƙamshi ne ke nuso mishi ba ma'ana in soyayyun kajin ne na yana hangen su yana hangen ɗan aljanna suna ci yana hangen ana shan zuma ana shan giya aljanna ana shan ruwa mai daɗi wa haifuwar wata da lafiyar wata abin yan ƙauye ne aljanna wallahi in ke karanta alƙur'ani sai kin haɗe ya yi in je aljanna ne Allah ya gama shirya duk wani alheri a ciki sun yi fara nazari yana wasu wasu ta ɗazuni ne ne rantsuwa in sha alwashi da zai roƙi alfarma ba wanda kuma irin wannan na gwaba gaskiya don na biyan kare yanci na sai ya ɗaga murya ya ce ya rafa ya ɗaga murya sai Allah ya ce ta ni ne kuma sai ya ce karka ba gudu ni zama ni ne matsuwa ce to ne kike so sai ce ai a shigar da shi gungumalin haka daga dakali dakali yake so sai Allah ya ce ba kai ne kai alƙawari da ji cewa na rantse da Allah ta yi ka ba ce ya Allah kar ka bari ni asara kan kai sai na to Allah kuma rahama yake da ita wa rahmatu wasi'at kulli shay'in rahama Allah ta yi da fushi sai ce a matsar da shi amma ta yi alƙawari ce ya rantse da girman Allah ba zai sake roƙon tun ba inda aka kai shi don dandamalin aljanna ma'ana ko ƙashin aka zo wurin shi yake ai an yi ne ko inda yana daga dandamalin haka to haka zai roƙi wannan alfarma kuma in din ka biyo kanta sai ce to na dai ai gwamna in roƙi Allah aljanna ne in bai fata ni ba bai zai da ita mai shi ai gwamna dai ne ya fata ni da nake buƙata sai san ta kai in ce to ya Allah ka rufa mini asiri ya Allah ka saka ni cikin aljanna sai Allah ya ce kai dan adam ka fita yaudara in da haka dan adam yake gradual process a hankali a hankali a hankali a hankali a hankali don kada tun farko sai a saka shi aljanna a ce a ba ka da aikin komai sai ce a kan matsa da shi aka matsa da shi don matsa da shi a kai ni bandamalin to daga bandamalin ya Allah a saka ni ciki ne na da tun da ina kan bakalin to sai Allah na ɗaukakin sarki sai ɗauke sai saka shi to shi ne ta anan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa za a ba shi irin mulki da matsayi da sarauta na sarakunan duniya ninki ɗaya ninki biyu ninki uku sannan a ninka biyu sa'annan sai a ninka goma shi ne faɗin za a ra'aita sannan an na'ibu wa mulkan kabira a aljanna za ka ga ni'ima za ka ga lagwada ma'ana iya conditioning system na aljanna ba ɗin shi baya ƙaruwa Nuna ba ta ɗauke wuta, ruwa baya tsayawa duk babu wani a ce network problem ba aljanna ba duk wani network problem a nan duniya ne babu talauci babu yunwa babu kishiwa ba a kashi ba a fitsari a aljanna ba majina ba amal ba zubawa duk wani zazzaɓi da makarkata da karkata duk an duniya ne aljanna absolutely bayan ne Allah ya shirya ya Allah don girman alkur'ani Allah ka ba mu aljanna tashin farko a dandalin alkiyama Allah ka sauƙaƙe mana hisabi yadda yake da an tashi kiyama kawai a ce ku tashi ku wuce Allah ka nuna mana karama don girman alkur'ani jama'a aljanna kenan Allah ya ba mu ita wuta ka kada kada ko labarin ka mu ji ko inda hanyar ka take kada Allah ya nuna mana Allah ranar da ce babu zikirin sunnatin ashira babin da ke bayani akan hadisi na goma tasbiti wa ballahi wanda ke tabbatar da cewa Allah na da hannu wa وهي إعلان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته إتتي سنر وردة النبي والأمة شي قبض الله الأرض يوم القيامة سوارانا القيامة دنيا من الله جنة بنقام داري وطيه جل وعلا سماواته بيمينه سمين سمين zai nuna ɗauki yadda kuka ga ake nuna kaza haka Allah maɗaukakin sarki zai nuna da irin siffar da ta dace da shi to Allah zai nuna sama da ƙasa kuma zai haɗa su sai dinga shi da haɗa guda ga shi ya ce musulun ma'anin mabubuwa masturin sun masalifu irin ma'anar da take rubutacciya a cikin alƙur'ani mutumin sun haribu waɗanda ne ke karantawa abin da suke tsawon minti والكتاتيب wanda ake karantawa a makarantun allo da islamiyya wal jibiru da kuma dai abin da ya zo na alqur'ani din nan wanda ake rubuta shi jikin bango abin da malamin ke nufi waɗannan hadisai sun dace da yadda alqur'ani ya faɗi yadda kuma ainihin ake karantawa an sa'id bin musalli anna aba hurayra kana yaqulu قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أما الملك فأين ملوك الأرض سعيد بن مسلم أن يقال مش يرضايتي لما أبو هريرة يا كسنتينا سوى من أن صلى الله عليه وآله وسلم ياتي يقبض الله الأرض يوم القيامة أما هو بنت الدنيا أرانا القيامة ويطوي السماء بيمينه كل من قفى السماء بعين منش ندامة ثم يقول سمع فيتي أنا الملك من فرنسا فأين ملوك الأرض إلى ما سملك الدنيا إلى ما سملك القفى domin ƙasa ma ba ta Allah nan na ɗauka da sama ɗin to kun ga mun halittu muna can mulkin da Allah kaɗai ya san wannan wuri wannan hadisi yana tabbatar da cewa Allah yana da wani yana da hannun dama kana Abu Bakr Abu Bakr yake shi ne Ibn Khuzaima ana kuntu fi tarjamatil bab da ma tun a wajen kulla babin sai da nace mislin ma'anan ladhi huwa masturun fil masalih irin ma'anar da take rubutacciya a cikin alqur'ani abin da yasa na faɗa haka li'anna Allah azza wa jalla qala saboda Allah yace wal ardu jami'an qabadatuhu yawm al-qiyamah ƙasa gaba ɗayanta dankar Allah ce guda a ranar alkiyama wasu mawatu ruwatu hakan kuma ainihin wato sama ita ma Allah zai nuna ta biyamin da hannun shi da dama ita ce aya ta sittin da bakwai a cikin suratul zumar waɗannan hadisan suna tabbatar mana da abin da alƙur'ani ya tabbatar babu shakka babu ainihin tantama a kai Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu باب تمجيد الرب عز وجل نفسه باب لكي بياني أكن الله مدرك تنسيكي وانا عيني وتجين ما كنش دا كنش وانا هنا تنبغي تنبغي من بعينه سوى الله دا كنش أتكين عيني وتو القرآن دا تكين حديثي وانا جين ما كنش عند قلبه الأرض بإهدى يمينه أما هو بكنش دا كنش ألوكة دا زي بنتي كفا da ainihin ɗaya daga cikin yanayin nashi na dama wa tsammin sama bil ukhra ita kuma sama Allah zai nuna ita da ta hanyar na dama wa dunya wa minna lil rabbina la shinala lahu wadannan hanyoyi guda biyu su ne hannayen Allah madaukakin sarki waɗanda dukkan su dama ake kiran su Allah ba shi da hannun hagu ta'ala rabbuna an sifatil makhluqina ubangijin ya fi ƙarfin a ce yana da siffa ta ainihin halittu الله يكرمك وهي سنة الحادية عشرة في تثبيت يدي يدي خالقنا عز وجل ومن شيء حديث النبي مشاء wanda ke tabbatar da cewa Allah ubangijin mu mahalicci yana da hanyoyi guda biyu عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية يوما عبد الله بن عمر يأتي وترانا من ذن الله صلى الله عليه وسلم هكذا ترانا آية وهو على المنبر وما كان منبري بعد قراتم آيته وما قدر الله حق قدره أي كافرين بس جن مع الله بيد تنتنت أجن مع الله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة domin ƙasa gaba ɗayan ta damƙar Allah ce guda ɗaya a ranar alkiyama wasu samawatu matsuwatu da yamirihi sannan gaba ɗayan su Allah zai yi naɗe su ya danƙe su da hannun shi na dama suratul zumar aya ta 68 al'aya ma da yace wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya qulu hakaza bi asabihi yuharrikuha sai manzon Allah ya haka Abu Hurairah ya kwatanta masa yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi haka yana nuna hannayen shi domin jijiyar raba ban sahu yana nuna ubangiji yana girma kanshi Allah yana cewa anan jabbaru ni ne jabbar ni ne mai yin yadda na so anan mutakabbir ni ne mai girma ainihin jabbaru na ina waɗanda suke cewa su ma sun isa ainihin mutakabbiru na ina masu girman kai anan mulku ni ne mai farauta anan aziz ni ne buwayoyin sarki anan karim ni ne karim wato mai kyauta mai alheri farajaka bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al-minbar sai minbar ne rawa da manzon Allah da manzon Allah ya faɗi wannan karatu hatta kulna har sai da mun sahabbai muka ce na wasi nan ne bugu minbar nan fa zai ka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi al-Imam an-Nasa'i ya rawaito shi da al-Imam Ahmad hadisi ne sahihi wannan hadisi yana tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana ainihin da hannu manzon Allah ya tabbatar mana da haka a cikin wannan hadisi sun amin alqur'ani ne su ma sun tabbatar da haka an ubaydillah bin yaqsim daga ubaydillah bin yaqsim annahu nazara ila abdullah bin umar ya bugu abdullah bin umar كيف يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أخذ انتظار مبارك النبي أتي يأخذ يريد الرب جل وعلا سماواته وأرضه بيديه annabi ya ce Allah zai ɗauki ko zai kama sannin shi da ƙasar shi da hannayen shi guda biyu wanda ala wata gudu wa daihi wa wa da suka huma manzo Allah yana kwatantawa sai yana dunkula hannun shi kuma yana ainihin buɗe su cewa Allah madaukakin sarki zai kama sun ainihin shaɗu shi isbatu wa daular dina azza wa jalla waɗanda suke tabbatar da wato game da tabbatar da cewa lallai ya tabbata a cikin ainihin wato wannan hadisi da za a kawo ubangijin mu yana da hannaye guda biyu wa hiya bayan wa anna Allah ta'ala inna ma yaqbidu al-arda bi yadihi yawm al-qiyamah ba'da ma yubaddiluha bayani ne akan cewa ranar alkiyama Allah maɗaukakin sarki zai ainihin wato danki ƙasa da hannun shi guda bayan ya canza ta daga yadda ainihin take dinnan a yanzu fatasirul ardu khubzatan khubzatan li ahli aljanna a wannan lokaci sai ita ƙasa sai ta zama wato kamar wani alhubus ko burodi ko wani cincin ga mutanen aljanna li anna Allah yaqbiduha wa huwa qulun lokacin da Allah zai danke ta tana matsayin taɓo wa hijara da dutse wa rubrab kuma tana matsayin ainihin wato rubrab mala ya fassara wannan ainihin wato da ƙananan tsakoyi wa ham'a da kuma ainihin baƙin taɓo wa ram da yashi wa turab da kuma ainihin turɓaya waɗannan abubuwan su ne suka haɗu gaba ɗaya suka yi ƙasa to Allah madaukakin sauki zai juya ta ya ainihin mayar da ita ta zama wato wani burodi ko kuma wani cincin da 'yan aljanna sai don ta da hannu guda wannan shine bayanin da malam ya dangane da hadisin sa to ba hadisin yace an abi sa'id al-khudri an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala abu sa'id al-khudri Allah ya tsara mishi yace manzon Allah kura da amincin Allah ya tabbata gare shi yace takunu ardu yawm al-qiyamah khubzatan wahida ranar al-qiyama kasa ko kuma duniya za ta zama hujja wato ainihin biredi guda ya ka'uhar jabbaru biyadihi Allah wanda ike yin yadda ya so shi ne zai rike ta da tafin hannun shi guda kama ya fa'u a hadukun biyadihi hujjatahu fi safar kamar yadda ɗaya daga cikin ku a halin tafiya yake damkar ainihin wato alhudus ɗin shi ko biredin shi a halin tafiya nihiman li ahlil janna Allah zai mai da ita ne ta zama ainihin abinci da yan aljanna wannan shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi fa'ata rajulun min al-yahud sai wani daga cikin yahudawa ya ji wannan magana faƙala sai ya ce barakar rahmanu alaika ya abal qasim ya baban qasim Allah mai rahama ya yi maka albarka Allah ya shi maka albarka Allah ya ƙara maka albarka ma'ana har yahudawa in suka ji zance daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san gaskiya ne sun fiye manzon Allah addu'a ta alkhairi ana uhbiruka bi nuzuli ahlil jannati yawm al-qiyamah sai wannan da yahudi yake ba na faɗa maka abin da ƴan aljanna za su fara ci ba a ranar alkiyama qala bala manzo Allah yake faɗi in ji a cikin naku karatun قال سيوتي تكون الأرض حجة واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي كفا ذات زمع وتوم الدين كل لوبدا مبرودي كما يرد دين الله صلى الله عليه وسلم يفدي قال برواية فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلينا أبو سعيد يتي سنة الله يدودين لغة ديجوانا بيهود ويافئي مجنة تاو ديدي مجنة دا يفدي ma'ana su ma haka suka karanta a littafinsu kun ga inda gaskiya ba ta sabawa kenan gaskiya ce aka saukarwa da annabi musa suka karanta suka tabbatar haka ne bayan ɗarurukan shekaru sai kuma aka sake saukar da irin wannan gaskiya ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ya karanta yana wa'azi sai yahudawa sai suka ji wa'azin shi ne sai wani malamin su ya zo yana tabbatarwa da annabi abin da ka faɗa a cikin karatunka haka mu ma yake ainihin a cikin karatun mu to shine sai manzo Allah da yaji haka ya ji daɗi ya wayoyi dubi sahabbai summa bahika sai yayi dariya sallallahu alaihi wa sallam hatta babat nawajibuhu har sai da aka ga ainihin wato haƙoran shi wato fiƙoƙin shi summa qala sa'annan sai yace ana ukhbiruka ana ukhbiruka bi ibanihim to bana faɗa maka kuma yanzu aka samu biredi ko waina ai kun ga saura miya kuma ko to wacce miya ce yan aljanna za su ci da ita kun ji alhamdulillah har da miya da za a sharba a aljanna Allah ya shayar da mu wannan miya kana bala sai ainihin manzo Allah yake to faɗi in ji a cikin karatun ku wata irin miya ce yan aljanna za su ci wannan waina da ita kana sai ce idamuhum bala idamuhu bala wannan kalma asali ba larabci ba ce yaren su ne na ainihin surwananci na yahudanci ma'ana shine nama ne na bujimin sa wa nun da kuma kifi nun kifi kenan sahibin nun ko a cikin alqur'ani kuna karanta annabi nuhu nun kifi kenan da larabci bala kuma shine sau bujimin sa qalu sai sahabbai da suka bi sai suka ce wa ma haza menene wannan kuma ma'ana wannan ba mu gane menene ba qala sai ce saurun wa nunin ai bijimin sa da kuma kifi ya akulu min ziyadati kabbihima sab'una alfa hantar ainihin bijimin sa din da kuma hantar kifin za a samu mutum dubu saba'in in yan aljanna waɗanda su ne ba su ci wannan shine matsayin ainihin mizul abin da ake nufi da mizul shine irin abincin da da bako ya zo kafin a shirya mai wani abinci na musamman wanda ba a dan dauka a bashi kamar yadda a ƙasar Hausa a da can sai a kawo ruwa sai a zuba ainihin gari gero yanzu kuma in aka je gidan yan boko sai a dauko juice a dan dauko biscuit sai a aje kafin a je a dafa ma abin da zai samu ku to yan aljanna shigar su aljanna shigar farko abin da za a fara ba su shine nama ne na hanta kifi ce da kuma ainihin naman bijimin sa wannan shine mizulan shi ne abin da za a yi musu maraba da shi shi ne abin da fulani suke cewa kwaftara kenan to haka babu sunnatu salisa ashara babin da ke tabbatar da hadisi na goma sha uku fi isbat yadayillahi azza wa jalla wanda wannan hadisi yana tabbatar da hannu ga Allah mai duwa da daukaka wa hiya ilamu nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anna yadayillahi yubsitani min si'il layl kun ji kuma wani hadisi da yake faɗin salalar istighfari shine da daddare idan kika yi laifi kar ki sake ba ki tuba ba sai ki marmaza ki tuba Allah yana nan ya shimfiɗa hannun shi yana jiran duk wanda ya laifi da daddare ya zo ya tuba da rana kuma sai Allah ya sake shimfiɗa hannu yana neman wane ne zai zai tuba laifukan da ya shi kuma a gafarta mishi ma'ana Allah a shirye yake karɓe mu mu dawo gare shi wa anibu ila rabbikum ko Allah yake cewa ku murna ku koma ga ainihin ubangijinku to wanda kuma da bin nahari Allah ya kan shimfiɗa hannun shi da daddare domin wanda ya laifi ya tuba in gari ya waye wani musi'in nahari ne ya tuba bin launi sannan in dare sai kuma Allah ya sake shimfiɗa hannayen shi waɗanda duk suka yi laifi a lokacin yi su tuba hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha haka Allah yake yi kullum safe da dare safe da dare haka Allah yake yi har ran da rana za ta bullo daga yamma to in aka waye gari rana ta bullo daga yamma to a wannan ranar ko mutum ya tuba ba za a karɓi tuba ba an kulle kofa ga hadisin da ke tabbatar mana da wannan magana da malamin karantar da mu yake an abu musa an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala abu musa al-ash'ari Allah ya kara mishi yarda yace inna Allah azza wa jalla yamsutu yadahu bil layli li yatuba su'in nahar Allah mai duwa da ɗaukaka yana shimfiɗa hannun shi da daddare domin wanda ya laifi da rana ya tuba wa yabsutu yadahu ya'ni bin nahar sannan kuma Allah madaukakin sarki yana shimfiɗa hannun shi sai ne littafi ibn Huzaima sai ce wato da rana ni ya tuba musi'in laili domin waɗanda ainihin wato suka yi laifi da daddare su kuma su tuba haka Allah ita da wannan rahma da wannan tausayi ya shimfiɗa hannu yana jiran bawa ya tuba duk mutum da kika jiya da daddare to yanzu ana ce miki Allah yana nan ya shimfiɗa hannayen shi yana shirin ya karɓe ki ki tuba kuma kun ga hannun ba sai kin tashi kin yi wani tsalle ba ko kin yi wani tsallon kwaɗo ko ki a'a kina cewa ya Allah na tuba duk laifukan da ne maka da daddare jiya ka gafarta min idan da rana ne kika yi laifi sai ki ce ya Allah na tuba duk laifukan da ne maka jiya da rana ka yafe min shi kenan kadai abin da ake so ki kiyaye shi ne kar ki mai da Allah abokin wasanki shi ne ki ki tuba ki bi ki sake ki tuba da an faɗa ki ki ce ai Allah yana nan yana jira mu ma'ana dalili ne akan in kina da ilmu a ɗaki sai ki je duk inda ke bukata ne sai ki tsunduma da an faɗa ki sai ki ce ai muna da ilmu dubu dubu a gida ai ba dalili bane ko abin da ake nufi tsautsayi in ya kai ga ɗan adam da saɓa wa Allah to sai ya ƙoƙari ya tuba daga wannan saɓon Allah amma kada wannan ya zame mishi dalili akan cewa bari ya je ya ta sharɓota don haka sai a kiyaye ba a ainihin amfani da bayan da Allah ya buɗewa bayan shi akan cewa su zo su tuba ai kuma ta sharɓo zunubi wannan ba daidai ba da ya faɗa ma sunna don haka sai malam yake cewa hasna iddalila to wannan hadisi da muka karanta banda ibn Qudaymah da muka biyar rawaito shi a cikin wannan littafi nashi imam muslim ya rawaito shi a cikin lamba ta 179 haka al'imamu ahmad a cikin mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da casa'in da biyar a cikin littafin shi al-muslim malam yace fasma dalila ala ma'ana hadha al-khabar ka saurari dalilin da ma'ana abin da zai maka nuni zuwa ga mecece ma'anar wannan hadisi anna allah ta'ala yabsutu yadahu cewa da manzo Allah Allah yana shimfiɗa hannun shi ala lafzul khabar kamar yadda hadisin ya faɗi li ta'lama domin kai ne karatu ko mai saurare ka samu ilimi ka sani wata tawakkana kuma ka san cewa ka samu yaƙini ka sakankance anna amalan laili cewa dukkan ayyukan da bayi suka yi da daddare yurfa'u ila Allah ana ɗaga waɗannan ayyuka ne zuwa ga Allah qablan nahari kafin ainihin rana ta fito wa amalan nahari ayyukan da bayi suka yi da rana kuma ana ɗaga su zuwa ga Allah qablan lauli kafin dare yayi to kenan idan so samu ne idan da daddare kika yi laifin kar ki sake gari ya waye baki tuba ba amma da yake Allah yana da rahama kin yi laifi da daddare Allah ya sa mala'iku sun ɗaga aikin sun kai mishi yanzu nakar ya tabbatar da kin yi laifi amma da yake Allah maɗaukacin sarki ne rahama ne idan gari ya waye sai kuma ya shimfiɗa hannun yana jira ko za ki zo ki tuba daga laifin da kika yi da daddare duk da an kai mishi rahoton fayil ɗin yana wurin shi amma so yake fito daban a share a yi deleting a manta da wannan cikin kun ga wannan na daga cikin hikimar yawaita istighfari da ainihin yankin safiya da kuma ainihin dare wannan ne a rinka yawaita istighfari da safe ne da rana ne da daddare ne musulmi lallai ya rinka istighfari kar ka sake a ce miki wanka ke istighfari kike ya laifin ne na yi baki sani ba na yiwa a cikin sallar da kike ma a cikin sallar kika laifin da Allah zai iya kama ki ina fata an gane saboda haka nan ne musulmi ya zama mai yawaita ainihin istighfari annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa tubu ila Allah wastaghfiru la ku rinka tuba kuna neman gafarar Allah fa inni astaghfiru ila Allah 70 marra fil yawm ni da nake zaɓaɓɓen Allah annabin Allah da ban taɓa laifi ba kuma da zan taɓa yi ba sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce shi ma yakan yi istighfari so saba'in a yini a cikin wata ruwa yakan yi istighfari so ɗari a yini bayar Allah da kike saurare na ko bayar Allah da kike saurare na ta iya tuna ranar da ka taɓa istighfari so ɗari wani na taɓa ƙyar ina taɓa yin istighfari so goma a yini ɗaya to ga manzon Allah wanda ya fi kowa tsarki da tsarkaka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil akhirati wal ula istighfari yake yi wannan ita ce aqidar mu qur'ani ya tabbatar da istighfari hadisi ya tabbatar da istighfari hasali na an samu hadisi sahihi cikin sahih al-bukhari wanda ya tabbatar da sayyidul istighfari babban istighfarin da ya fi kowanne rene ya fi kowanne wanda za mu zo mu same shi a cikin wannan littafi insha Allah ta'ala don haka mu ahli sunna mun yadda da istighfari qur'ani ya tabbatar da shi sunna ta tabbatar sannan al'ummar musulunci tun daga kan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har zuwa yau dukkan malaman mu na ahli sunna duk inda suke a duniya sun tabbatar da cewa akwai istighfari to ashe me yasa ake mana ƙarfi ake cewa muna faɗa da istighfari ba faɗa muke da istighfari ba domin an kawo wasu istighfarori ne waɗanda ba daga Allah suka zo ba daga manzon Allah suka zo ba aka yi amfani da su aka taushe na Allah aka taushe na manzon Allah sai muka ce ba mu yarda da su ba shikenan sai aka ce ai kuma ba mu yarda da istighfari ba ko kun fahimta jama'a wannan ita ce matsalar ba a yi mana adalci a wajen magana ba an kawo wanda yake babu a ƙur'ani ne babu a hadisi wani ne zai ci tuwo ya ƙoshi kawai da ruwa waye ya ce ya yi mafarkin an saukar mai da wani istighfari a cikin wata takarda sai mu ce a'a wanda annabi ya karantar da al'ummar musulmi ido biyu a cikin alƙur'ani da hadisi ya ishe mu sai a ce to kullum musun istighfari kenan ai kun ga ba adalci ba don haka mun yarda da istighfari amma wanda Allah ya faɗi a cikin alqur'ani da waɗanda suka zo a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma duk wani da za a ce an saukarwa da wani a ƙasar Masar an saukarwa da wani a Morocco an saukarwa da wani a Tunisia wani aka saukarwa a ainihin kaza wannan ba mu yarda da wannan ba ko kaɗan kuma ba za mu yarda da wannan ba don ba shi ne addinin da Allah yake nufi a bautawa Allah da shi ba don haka na'am ahlus sunna ku rinka yin istighfari ga shi nan ya zo ainihin a cikin alqur'ani da sunna mafi karancin istighfari da yazo shine riwayar al-imam Abu Dawud da Ahmad da Ibn Majah da isnadi ingantacce wanda in aka idar da sallah ake istighfari kafa uku kina cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sallah azhar ko la'asar magriba isha asuba ko nafila kowace sallah har sallar tarawih in aka raka'a biyu din nan ba wai daga an yi raka biyu za a tashi a gobe kamar ana koran ku ba za a tsaya ba a ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya zal jalali wal ikram ai istighfari kafa uku a ce ya Allah kai ne aminci daga gare ka aminci yake astagfiru allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya zal jalali wal ikram albarkaka tana da yawa Allah kai ne babba kai ne mai karanci kai ne mai alheri da kyauta wannan ya tabbata a cikin sunna istighfari ne mu ahlus sunna mun yarda da shi amma a zo a tsara wani istighfari wanda ba a ce ga wani kudubi ga wani sayyidi shi ya mafarkin shi san ba mu yadda da wannan gwamnan ƙarya ce ko wannan ne damfara ce shi ne istighfarin da ba mu yadda da shi ba kuma muna nan akan bakan mu ba mu canza ba kuma ba za mu canza ba har duniya ta tashi amma istighfari da zo a cikin alqur'ani da sunna ingantattun hadisai ba su nan birjit a cikin muwatta ta imam malik ga sunan birjit a cikin sahih bukhari da muslim da abu dauda da turmiji da nasa'i da ibnu maja ga sunan a cikin littafin riyadus salihin ga sunan a cikin littafin al-abkar ga sunan a cikin littafin hisnul muslim waɗannan istighfarori daga Allah da manzon Allah mun yarda da su to a daure ta anan ba za mu tsofa da nan ba ina fatar an gane Allah maraukakin sarki ya taimake mu to bayan nan kuma kuma ne yace wannan abu Musa qala abu Musa al-Ash'ari yace كان رسول قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمس من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ تكني بخمس كلمات يفق وسمى بندمي بدابيا أتكلم في رواية بعتنا يتي ويتا أتكلم أوسي ندور يتي أو من بأربع كلمات وترى من ذا الله يفق وسمى بندمي بدابيا قال وأسوأ بندمي بندمي يتي إن الله لا ينام wala yanbaghi lahu an yanama Allah baya bacci domin bai kamata Allah ya bacci ba wa ai alqur'ani ma hatta jajjadi ma yake la ta'khudhu sinatun wala nawm jajjadi baya daukar Allah balle kuma bacci ina fata an gane Allah baya bacci kuma Allah bai kamata ma ai a ce Allah ya bacci ba walakin yakhfidu alqista wa yarfa'uhu sai dai Allah maɗaukakin sarki yana ainihin wato karanta kyautar da yake ba wani wani kuma ya ɗaukaka kyautar in Allah ya tashi so ba wani kaɗan in Allah ya tashi so ba wani da yawa so zama wani an ɗaukaka shi wani kuma yana nan inda yake ko kuma an ɗan ɗaga shi kaɗan yarfau ilayya amalin launi qabla nahari ayyukan duk da bayi suka da daddare Allah madaukakin sarki yana sa ana ɗaga waɗannan ayyuka zuwa gare shi kafin gari ya waye wa annal nahar qabla al-layl sannan ayyukan da kuma aka yi da rana Allah madaukakin sarki yana sa ana ɗaga su ana kai shi gare shi gare ana ɗaga su ana kai su gare shi kafin ainihin gari yayi hijabun nur makarin da ke tsakanin Allah da bayan shi shine haske Allah madaukakin sarki ya sa haske shi ne tsakanin shi da bayan shi lau ka shafaha da Allah zai yaye wannan haske la aharaqat subhatu wajhihi muntaha ilayhi basaruhu min khalqihi da a ce Allah zai cire wannan haske da ke tsakanin shi da halittu to fuska Allah kawai karfin hasken fuska Allah din da duk abin da ya gani daga cikin ainihin halittun shi sai wannan abu idan shi ya tsiyaye ma'ana a nan duniya kamar yadda ranar muka yi muku karatu jikin nan namu ba zai iya ganin Allah maɗaukakin sarki ba don haka annabi Musa da yake cewa arni an zuru ilaika ya Allah ka bari in ɗan kalle ka mana kaɗan kala lan tarani sai Allah ya ce mishi ba za ka iya gani na ba walakin zur ilal jabal sai dai kalli dutsen da ke kusa da kai fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani idan ya zauna inda yake to za ka iya gani na kenan ga alama فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا haka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar muka je ce haske ne Allah ya saka wa wannan ainihin wato dutse daidai da kan yatsa ke dutsen ya rubu ya zama gari sannan Musa ya faɗi ya suma da ya farfaɗo ya tashi ya rinka cewa ai na tuba Allah na tuba dan haka ba za a iya ganin Allah a nan duniya ba lallai mun tabbatar da haka hadisi ya zo sahihi cikin sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ala fa innakum la tarawna rabbakum hatta tamutu ba za ku iya ganin ubangijin ku ba har sai kun mutu wanda duniya ƙarya uku ya ga Allah a nan to wannan mutum ya fi kama da ɗan ƙalaƙato ba a ganin Allah a nan duniya har annabi sahabbai sun tambaye shi sanda kai Isra'i da kyautar su kuma kai ne raji har zuwa saman bakwai kuka je ka gana wurin Allah ka karɓo salloli har ra'aita rabbak ka ga ubangiji ka ga Allah sai yace nuran an ra'aitu haske dai na gani to ina zan iya ganin Allah ban ga Allah ba wannan ita ce ingantacciyar magana ku karanta sharhul aqidatit tahawiyya malamai sun tabbatar da cewa wannan ita ce ingantacciyar magana to yanzu damfara ta yi damfara kawai ko ta ga yarinya gwabjejiya ta shekara talatin ko arba'in ba ta samu miji ba ana ƙauye ana ce mata sauda yan mata zangar zangar suna binta shi ke nan wai kawai sai ana cikin tafiya sai ga ta ɗan kau da kai haka wasu ga yan matan sun ja sun yi sun yi sun da kai haka sun yi masu kallon ƙasa sai a ce wai sauda wai tana ganawa da Allah ne jama'a kuma da addini ya zama su wannan addinin musulunci jama'a ya zama a rinka karya a cikin shi kuma ku ce ba za a karyata ku ba kuma mun karyata ku ku ce wai ana raba kan musulmi ku kuke raba kan musulmi da kuke kawo abubuwa waɗanda ba musulunci ba kuma ku ce dole ne sai musulmi su karɓo su haka a zauna lafiya ba zai taɓa yiwuwa ba ba zai taɓa yiwuwa wallahi a faɗa wa musulmi gaskiya a ga cewa kansu zai rabu a ce musu jama'a wanda duk ya bi Allah ya bauta wa Allah ya zama mummuni mutumin kirki ya sallah ya salati ranar alkiyama zai ga Allah dalili akan haka sai a jawo aya wujuhun yawma idin nadura ila rabbiha nadura wasu fuskoki suna haske a ranar alkiyama saboda za su ga Allah sai ce kun ga wannan aya ta nuna cewa za a ga Allah a ranar alkiyama a jawo hadisin al-Imam al-Bukhari da muslim wanda ya rawaito daga sahabi abu hurara da abu sa'id sahabbai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hal nara rabbana yawm al-qiyama za mu ga ubangiji a ranar al-qiyama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace hal tudarnina fi ru'yati ainihin wato yake ce musu shin kuna kuna karo da juna kuna tura juna game da ainihin ganin ainihin wato wata yake lailatul badri a daren sha hudu ga wata idan aka ce daren sha hudu ga wata farin wata ya fito ya yi ƙarba shi nan duk inda kike ko a kwance ko a tsaye ko a ina ne za ki gani ko a cikin cinturin dole ba za ki ce wance matakin kare ni ba sahabbai suka ce gaskiya muna iya ganin wata ɗoɗar in ya fito daren sha hudu sai manzo Allah ya ce fa innakum kazalika tarawna rabbakum haka za ku ga ubangijinku yawm alqiyama a ranar alqiyama wannan ita ce tashbihu ru'ya bil ru'ya la tashbihu al mar'i bil mar'i manzo Allah yana kwatanta musu yaya za a ga Allah yanzu kamar gashi muna cikin masallacin nan dukkan mu muna zaune a ƙasa in aka ce daga kanki ki kalli fankan nan za ki daga kanki kalli fanka duk yadda ke cikin masallacin nan za ta daga kanta ta kalli fanka ko ba tare da ta ce wanke dan matsamin kin kare ni bana hangen fankar ba ko domin fankar tana sama ne to haka mu'mine za su ga Allah ranar alkiyama a cikin aljanna babu tururuniya a cikin kwanciyar hankali don haka dukkan malaman ahli sunna suka haɗu akan cewa yarahu almu'minuna bi ghairi kaifin wa tashbihin wa bardin min misali sawan saunan na'ima idza ra'awhu sawa husrana ahla al-i'tizali mu'mine za su ga Allah ranar alkiyama idan suka ga Allah a ranar alkiyama sai su manta da duk wata ni'ima da suke ciki saboda ganin Allah kuma ya fi komai daɗi ko a nan duniya in ke ga wani masoyinki wani mai ƙaunaki wata masoyinki wata mai ƙaunaki sai ki ga hankalinki ya kwanta duk wata damuwa da duk wani abu da ke damun ki sai ki ji ya kwarami haka abin yake Allah madaukakin sarki ya nuna mana zafin shi a ranar gobe alkiyama. Mun ka kungiya mai jama'a. waɗannan hadisai duk gaba ɗaya suna tabbatar mana da cewa Allah maɗaukakin sarki yana shimfiɗa hannayen shi da rana domin waɗanda suka yi laifin dare su tuba na dare kuma a shimfiɗa musu da rana don su tuba babu zikri insakin lahi tabaraka wa ta'ala ismuhu wa dhalla sana'uhu samawati wal ard wa ma 'alayha ala asabi'ihi babin da ke bayani akan cewa Allah maɗaukakin sarki mai albarka wanda sunan shi ya ɗaukaku ya yi albarka yaban shi ya ainihin kai mutuƙa cewa Allah maɗaukakin sarki zai riƙe sannai da ƙasa da abin da ke cikinsu gaba ɗaya a kan yatsun shi jalla rabbuna ubangijin ya ɗaukaka an an takuna asabi'uhu ka asabi'i khalqihi Allah ya fi ƙarfin a ce yatsun shi kamar yatsun halittun shi ne wa an an yi shi biha ko shay'un wa an an yi shi biha shay'un min sifati zatihi sifatu khalqihi kuma Allah ya fi ƙarfin a ce wata siffa ta zatin shi ta yi kama da ainihin wato wata siffa ta halittun shi Allah shi kaɗai ne babu kamar shi wajen sunayen shi da siffofin shi وقد أجل الله قدر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فما ألا يأتوك الدرجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يوصف الخالق الباري بحضرته بما ليس من صفاته Allah madaukakin sarki ya ɗaukaci annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi kuma ya fi ƙarfin a ce yana kwatanta Allah mahalicci a halin ga Allah na jin shi yana ganin shi da siffofin da suke kuma ba siffofin Allah ɗin ba yasma'uhu har ainihin a ce manzon Allah ya ji wani yana siffanta ainihin wato Allah da irin waɗannan siffofi sau da kako inda ruwa hayye dariya a wurin nashi yana ishara zuwa ga hadisan ɗazu ne وهو على بذل وجود النكير والغضب عن على المتكلم به ضحكا ace kuma inda a ce ba daidai bane abin da manzon Allah ya ji ana yi madadin ya yi musun haka yayi fada akan haka sai kuma yazo yana dariya tabbuna wajibu wanda yake har fiƙoƙin shi za su iya bayyana tasdiqan wa ta'ajjuban li qa'ilihi dan ya gaskata kuma yana mamakin wanda ya faɗa haka wato abin da malai yake cewa ai mun karanto a hadisi ɗazu kuma za mu sake karanta yanzu lokacin da annabi yake wa'azi sai wani da yahudu ya ji wa'azi sai ya ji daɗi ya ce duk abin da ka faɗi daidai ne ya baban kasim haka suke cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yanzu Allah da ya ji wannan abu sai ya ji daɗi ya yi dariya yanzu idan ba wannan magana ba daidai ba ce yanzu Allah zai ji an rage barar da Allah kuma ya ji daɗi har ya dariya ko ɗaya haka ba za ta faruwa لا يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصفة مؤمن duk wani mumini musaddiqun wanda ya gaskata bi risalatihi da manzancin annabi da zai siffanta annabi sallallahu alaihi wa sallam da cewa ai annabi ya ji ainihin ana nakasa daraja Allah kuma tare da haka yau dariya ya ji daɗi ba babu muminin da zai faɗan ka a duniya Allah ya tsare an abdullahi qala daga abdullahi dan mas'ud yace atan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rajulun min ahli alkitabi wani mutum cikin kiristoci ko yahudawa ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama habarun min al-yahudi wannan riwaya sai ta bayyana cewa ai wani malami ne ma cikin yahudawa fa qala sai ce ya abul qasim ya kai baban qasim abalagaka anna allah azza wa jalla yahmilu al-khala'iq ala isba ko labari ya zo gare ka cewa allah madaukakin sarki zai ainihin wato ɗauki halittu akan yatsa wasamawati ala isba sannan kuma zai ɗauki ainihin sammai akan yatsa guda wal ardina ala isba sannan zai ɗauki ainihin wato ƙasai gaba ɗayansu a yatsa guda wal jibala wa shajar ala isba sannan duwatsu da bishiyoyi gaba ɗaya Allah zai ɗauke su akan yatsa guda wal ma'a wasara ruwa da ƙasa zai ɗauke su ala isba akan yatsa guda sun wa hizzuhunna sannan ya girgiza su sun na waƙulu sa'annan sai Allah ya ce anal maliku ni ne sarki anal maliku ni ne sarki da yahudu ne ya faɗa wa annabi wannan ko ka samu labari a cikin karatun da Allah yake saukan maka cewa Allah zai ɗauki waɗannan halittu akan yatsu guda guda qala sahabi abdullahi dan mas'ud ya ce فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم الله يدعيها حتى بغض نواجده har sai da fiƙoƙin shi suka bayyana saboda manzon Allah baya dariya irin kyalkyala wannan haka sai in ta kama kawai sai ya murmushi to abin da ya zama har ya kai annabi ya dariya an ga ainihin fiƙoƙin shi kai ko wannan abu ya kai matuƙa to me ya kai annabi wannan dariya sai ya ce ta'ajjuban lahu saboda ya yi mamakin wannan magana da wannan malami na Yahudawa ya faɗi wa tasdiqan lahu kuma annabi ya san cewa wannan magana gaskiya ce qala amma dan mas'udin yace fa anzala Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya wa ma qadarullah haqqa qadrihi ay malaman yahudawa ba su girmama Allah yadda ya cancanta su girmama shi ba wato sun san gaskiya amma kuma sun take gaskiya wal ardu jami'an qabadatuhu yawm al qiyamah duniya gaba ɗayanta za ta zama danƙace guda ɗaya wadda Allah zai mata a ranar alƙiyama والسماوات مطويات بيمينه السما كما الله مدوكين sarki zai nuna ita da ɗaya hannun nashi wanda yake ɗaya hannun ko kuma dama ne shi ma subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna tsarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah Allah ya fi ƙarfin shirkar da mashirkai suke mishi suke cewa bai isa yayi kaza ba ko kuma ba zai yi kaza ba wannan hadisin kenan sai malam ya ce an ibn abbas qala abdullahi dan abbas Allah ya ƙara mishi yarda yace مر يهودي بالنبي صلى الله بالنبي صلى الله عليه واله وسلم ومن يهود وايت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا ابا القاسم فيت يا كيد ابا القاسم ما تقول اذا وضع الله السماء على على ذي me za ka ce idan Allah maɗaukacin sarki ya sanya sama akan wannan sai ya nuna kan yatsan shi wal ardina ala zai sannan ya sanya ainihin wato ƙasai akan wannan والماء على به فمن يسمي عينه الروا أكونا والجبال على به فمن يسمي بواقو أكونا وسائر الخلق على به فمن سورة لتكون يسمي هذا أكونا زيء من هذه إذا كنت سمي هذه تونا ها دام حرفين نتنبيه زي قدي اسم إشارة معنى أكونا فأنزل الله سيء الله يسوكب وما قدر الله حق قدره kai yahuda ba sa girmama Allah yadda ya cancanta su girmama shi kana Abu Bakr sai Imam Ibn Khuzaima shine al-Imam Abu Bakr yace fala'alla mutawahhimun yatawahhamu min malam min man lam yatabahharu al-ilm yiwa a samu wani ya rude daga cikin waɗanda ba su kware da ilimi da karatu ba wala yuhsinu suna'atana sannan wanda bai iya wannan aiki namu ba fitta alifi bainal akhbar wajen yadda ake hada hadisai ana fahimtar su فيتوهم أن خبر ابن مسعود يضاد خبر ابن عمر يذكي cewa ai hadisin Abdullahi dan Mas'ud yana karo da hadisin Abdullahi dan ainihin wato Umar wa khabar Abi Sa'id yubadu khabarahuma ya kuma zaci cewa ai hadisin Abu Sa'id yana kuma ainihin wato karo da ainihin waɗannan hadisai guda biyu abinda malam yake son ya ce baya a can baya mun karanto cewa an ce Allah zai danki ƙasa da hannu ɗaya ko to anan kuma sai aka ji ana cewa Allah zai ɗauki ƙasa da yatsa ɗaya sama da yatsa ɗaya ruwa da yatsa ɗaya to sai kar wani ya ɗauka cewa to ai kuma waɗannan hadisan yaya kenan akwai tunka da warwara sai malam ya ce wa laisa kazalika ba haka abin yake ba wa huwa indana bihamdillahi wa ni'matihi waɗannan hadisan ainihin wato a wurinmu da godiyar Allah ba haka al'amarin yake ba wato al'amarin yana da saukin a fahimta kowane hadisi da yadda ya zo da ma'anar shi sun yana mai fara bayani ɗaya bayan ɗaya sai ce amma khabar ibn mas'udin amma hadisin ibn mas'udin fa ma'anahu ma'anar shi anna Allah jalla wa ala yumsiku ma zakara fil khabari ala asabihi abubuwan da aka faɗi din nan gaba ɗaya sannai da ƙasai Allah zai rike su a yatsa guda alama fi khabar kamar yadda ya zo cikin hadisi sawa'un qabla tabdilillahi al-arda ghayra al-ard wannan zai faru kafin Allah ya juya wannan ƙasa ta zama wata ƙasa ko kuwa bayan haka لأن الإمساك على الأصابع غير القبض على الشيء domin rike abu da yatsu ya sha bamban da danke abu kuma da hannu gaba ɗaya wa huwa mafhumin fil lughati allati khutibna biha yace wannan shine abin da muke fahimta a cikin harshen larabci wanda Allah yake magana da mu da shi haka ce rike abu da yatsa ya sha bamban da kuma a sa hannu a danke su wannan shine abin da yake zahiri sai ce li anna al insaka ala shay'i bil asabi ghayr al qabd ala shay rike abu da yatsu ya sha bamban da danke wannan abu kuma da hannu gaba daya wa naqulu a karkashin haka sai mu ce thumma yubaddilu Allahu al arda bayan Allah maɗaukakin sarki ya rike waɗannan ƙasa da sama da ainihin wato yatsu sai kuma Allah ya juya ita wannan ƙasa gaurar ardu sai ta zama wata ƙasa daban kama kuddira munazzilul kitabi ala nabihi kamar yadda Allah mai saukar da littafi ga bawan shi ba da labari ga annabi sallallahu alaihi wa sallama al-mustafa fi muhkam tanzilihi a cikin tsararren littafin shi fi qawlihi Allah yake yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi wasamawat ranar lahira wannan ne za a canza wannan ƙasa ta zama wata ƙasa daban za a canza wannan sama ta zama wata sama daban to kafin wannan juyawar shine Allah maɗaukakin sarki zai ainihin wato riƙe ƙasa da sama da abin da ke cikin su din nan akan yatsu bayan ya juya ƙasa ɗin kuma to a daidai wannan lokaci ne zai mai da ita ta zama urus ta zama ainihin wato waina ko biredi wadda zai danke a hannu kuma sai ta zama ainihin abincin yan aljanna don haka kun ga hadisin kowanne da ma'anar shi kafin a juya ƙasa shi ne za a rike ta akan yatsu bayan an juya ta kuma shi ne za ta zama a danke ta وبين على لسان نبيه المصطفى صفة تبديل الأرض غير الأرض sannan sai ya zo kuma a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya bayyana irin siffar da Allah zai biya juya ainihin ƙasa wannan ƙasa ta zama wata ƙasa daban fa'alama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun zan Allah ya bada labari anna Allah ta'ala yubaddiluha Allah zai juya ta ne fa yajma'uha khubzatan wahidatan sai ta zama ainihin waina guda fa yaqbudu alaiha hina idin to a lokacin ne sai danke ta da hannu don haka kun ga hadisin da yake cewa Allah zai rike halitta kaza ƙasa sama akan yatsa dutse bishiya akan yatsa ana nufin da farko kenan Allah zai musu haka to in kuma ya juya su kamar yadda Qur'ani yake cewa to a lokacin ne kuma sai ne da su ainihin sai su zama danka guda kun ga hadisan babu sabani akan haka don haka sai yake cewa fa yaqbidu alaiha hina idin a lokacin sai Allah madaukakin sarki sai danki ainihin ƙasa din كما خبر في خبر ابن عمر رضي الله عنه كما يبدا النبي باب العباري في حديث عبد الله بن عمر سيتي ويدفعها كما اعلم في خبر ابي سعيد الخدري sannan sai ya rike ta a kan tafin shi kuma kamar yadda ya zo a cikin hadisin abu sa'id al-khudri don haka fal akhbaru salasa hadisan nan guda uku kulluha sabitatun ingantattun hadisai ne sahihatul ma'ana waɗanda suke da ingantacciyar ma'ana alama bayyana bu kamar yadda muka bayyana su babu wani saɓani ina fatan kun gane hadisai ne guda uku suka zo dangane da Allah zai rike ƙasa zai rike sama zai rike bishiyoyi zai rike duwatsu zai rike ruwa zai rike taɓo da sauransu waɗannan aka fara cewa zai rike da kan yatsu sai kuma aka zo a wani hadisin aka ce zai danke a wani hadisin kuma sai aka ce zai rike da tafi to sai ki ce yaya kuma waɗannan hadisai sai mala yace babu rikici hadisan farko suna nufin yadda Allah zai danki waɗannan halittu kafin a canza su sannan idan ya canza su kuma sai ya danke su sai su zama abu ɗaya shine hadisi na biyu hadisin Abdullah dan Abbas hadisi na uku kuma da hadisin Abu Sa'id na Khudri da aka ce sai kuma ya tallafi haka akan tafin shi shine bayan ya riga ya danke din dan haka kun ga kowane hadisi da ma'anar shi قال أبو بكر الإمام أبو بكر ابن خزيمة في كتوى وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القبضتين هذه في الجنة ولا أبالي وهذه في النار ولا أبالي أبو سعيد الخدري الله يتعالى مش يرضى أتكين أينه وانا حديث باشد وكرم تأتي من الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي game da ainihin danka biyuwar da Allah zai yi Allah maɗaukakin sarki ya ce wa annabi zan danki cikin halittu cikin 'ya'yan annabi adam in danki waɗannan sai ce aljanna ban damu ba Allah yake sai kuma sake danka waɗannan sai ce wuta su ma ban damu ba ma'ana Allah maɗaukakin sarki zai saka suwana da suwana a cikin aljanna haka ya so ya ɗibi suwana da suwana kuma ya saka su a cikin wuta haka ya so wannan shine abin da yake daidai وعن انس بن مالك قال انس بن مالك يتي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ظن الله ترى امنتم الله ثبت اجريش ياتي ان الله تعالى قبض قبضه الله مدوكاكين سركي زي دنقا غدا ديا فقال كوكما الله يا دنقا غدا ديا فقال سيتي الى الجنه برحمتي da yadda wasu halittu sai ce waɗannan aljanna za su je da rahamata وقبض قبضة يفاك دنقات بي فقال سيتي إلى النار وأنهم كما يتباف جي ولا أبالي بندان با yin haka ɗin daidai ne adalci ne da haƙƙin Allah madaukakin sarki waɗannan hadisai duk gaba su tare da cewa sun zo suna karantar da wasu ilmomi masu yawa amma abin da fa suke nuna mana shine cewa Allah madaukakin sarki a cikin rahamar shi da iyawar shi zai ainihin wato ɗibi wasu halittu ya kai su aljanna wasu kuma ya kai su wuta wannan kuma ainihin in Allah ya yi haka ya yi adalci ne Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya kiyaye to an yi za mu saurara insha Allah ta'ala sun ainihin dan tsawon makarantar wasu tambayoyi kaɗan daga cikin ainihin da ainihin muke ganin za mu iya shigarwa insha Allah wata jirgin ki take cewa a bayanin da aka yi a baya din nan dangane da matar da take da matsala da mijinta baya kula ta kaza kaza da nace a yi bincike ta ce to wannan an bincika sai aka ga Allah ya jarabce shi da ciwo ne na rashin hankali duk dai musifu ne kala-kala don allah kamar wurin waye halatta a je don binciken kar mutum ya ainihin wato waye gari kuma ya je wajen ainihin wato abin nan jabu ko gashi nan dai abin da ke fahimta wato an gano mijin yana da matsala to amma menene ya kamata a yi ai ina ganin yanzu Allah ya taimake mu akwai waɗanda sun iya rukuwa daga cikin malaman ku da ke karantar da ku da limamai da sauransu waɗanda sai a dubi wane ne aka amince da imanin shi da kuma iyawar shi sai a je gare shi ni na waye gari yanzu na zama kamar bako ne a zariya ba na iya ba da shaida akan wani da wani tunda ba zaman garin nake ba dan haka in na ce a je wurin wani ko kuma makamantan haka to ni na kamar bako ne ba a san ni wani ma ban san kowa ba a garin tunda na daɗe ba na garin kuma na dawo ba zama nake a garin ba wata ta ce tana fatan a cikin wannan wata na ramadan mai alfarma a taya ta da addu'a allah ya jarabce su da wata cuta ita da mijinta to dukkan mu nan mune miki addu'a da ke da mijinki Allah madaukakin sarki ya wawo miki wannan ainihin cuta daga ke har mijinki sannan Allah ya wawo wa dukkan al'ummar musulmi wata cuta ko wata musiba ko wani abu wanda ya dame su wannan shine sakon mu insha Allah ta'ala to wata ta ce wai wata kaza ce ta shigo gidanta kuma ta yi ya'ya amma ba ta san me wannan kaza ba to ya halatta ta riƙe eh irin wannan abin da yake faruwa ɗan tsako ne sai ya shigo gida har kika yi cigiya kika rasa mai shi sai ta zama ta girma ta zama zakara ne ko zama ta zama zakara ne ko ta zama kaza ce har ta yi ya'ya a irin wannan hali ci kenan ta riga ta zama mallakar ki ai saboda ke ma kin yi wannan wahala ta wannan rikonta da makamantan haka wannan shine abin da yake daidai insha Allah ta'ala Allahumma sai in a ce me ita za ta iya ganewa ne bayan ta girma wanda kuma wannan abu ne mai wahala kwarai da gaske to Allah ya ce maka wannan kuma wai mata auren ki take sa gyale ina hukunci tun a cikin gida ne gayu ne ai gyale kayan gayu ne sai ta sawa ta ta kwaskwas ko amma idan za ta fita waje ne ba a sanya gyale saboda gyale ya yi shara-shara aiko a sani da aisha allah ya kara mata yarda ta ga yar wanta wata yarinya ce ainihin wato abdurrahman wanta ya haifa yarinya ta kai budurwa sai ta zo da gyale shara-shara sai aisha ta kwace ta yaga ta ce ba ki da hankali ne baki san cewa suratul nur ta sauka ba Allah ya ce mata su sanya ainihin hijabi da suratul ahzab ashe Aisha ta fahimci cewa ba a sanya gale shara-shara a fita da shi Allah madaukakin sarki ya taimaka to waɗannan sun yi tambayoyin da za su sami shiga insha Allah ta'ala kamar yadda nace sai Allah ya kai mu karatu na gaba wanda za a yi shi rana ainihin litinin za mu ci gaba insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka da Allah kada a